أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت- صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله يا همة الشرق اهدري لنا بهذا المحضر لتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله متن العشماوية للعبادات على مذهب السادة المالكية za mu tashi akan babu siyami wanda shine babi na ƙarshe na wannan littafi a azumi rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci ba abin wasa ba ne ba kamar yadda ya zama a yau a ƙasar mu ba a abin da ake nufi da azumi shine kamewa daga sha'awar ciki ko al'aura daga ɓullewan alfitir zuwa faduwar rana an gane to wannan kenan Allah ya wajabta wa dukkan musulman duniya azumi kamar yadda ya wajabta shi ga wanda suka zo kafin su na'am
باب الصيام babi akan azumi وصوم رمضان فريدة azumin ramadana wajibi ne يثبت بكمال شعبان yana tabbata da cikan watan sha'abana أو برؤية عدلين lil hilali ko da Lil hilali.
ganin adalai biyu ga wata adalai ba نعم أو ba جماعة fasikai ba نعم adalai biyu ga wata ko dai a jira har sha'aban ya yi talatin cif cif a ɗauka ko ko ko sha'aban bai kai ba idan adalai biyu sun ga wata a ɗauka an gane ba ruwa ciki ka kula kawai ko da- ba wai kamar yadda ake ba kawai wani ya kira gidan rediyo shi ya ga wata a garin su ba a san shi ba kawai a ce a ɗau azumi wannan hauka ne wani ma kafiri ne sai shiga ya ce ya ga wata So, za su iya haka mana domin lalata addini wani ba musulmi ma sai ɗauka ya ce ya ga wata ido da ido wani ma ya ƙara kira ce ya ga wata ido da ido wani ma ya ƙara kira kuma duk kafirai ne kawai su rikitan mana da lissafi don haka adalai biyu wanda za a zauna da su su ɗauki alƙur'ani a gaggarin su a san iyayensu a san inda suka fito a san waye su a tambaye unguwansu ya suke ya rikon su da addini adalai aka ce ba fasikai ba ballantana kafirai amma ana kurkura wannan a wannan jiha ta mu Allah ya kiyaye wannan kasa ta mu آمين. أو جماعة مستفيدة ko kuma jama'a masu yawa wato jama'ar da wannan ya ci ya gani har jama'ar masu sun kai adadin da ba zai taba yi ba a ce ƙarya suke yi ba to وكذلك في الفدر haka nan gurin saukewa aji ko dai a cika ramadana cip cip talatin ko kuma a ga wata a aji ويبيت الصيام في أوله sannan mutum zai yi kwa- zai kwana da niyyar azumi a farkon daren azumi وليس عليه البيات في بقيته ok wayu bayyutu siyama zai kwana da niyyar azumi ko fi awwali a farkon azumi وليس عليه البيات في amma kwana da بقيته niyya bai waje ba a gare shi ba a sauran azumin mukan wato in ya dau azumi da niyya ranar farko to sauran kwanakin ba su ya ta yin niyya ba ويتم نعم ويتم الصيام إلى الليل zai cika azuminsa zuwa dare wato ya shige dare ba farkon dare ba wato a ya dan shige dare kaɗan ba da yawa ba
ومن سنة wa min sunnati ya daga sunnan azumi تعجيل الفطر gaggauta buɗe baki وتأخير السحور da jinkirta sahur saboda rangume daga addini نعم وحيث ثبت الشهر da zarar قبل wata ya الفطر tabbata kafin alfijir وجب الصوم azumi ya kama dole inda har lokacin da aka ga wata ko وإلا da afwan نعم.
ko da lokacin da aka ga wata alfijir sura awa ɗaya fita to azumi ya kama dole ai ka gane isa ke suka jinkirta da kyau kafin kai bacci na ranar da ake tanan ganin wata نعم. وإن لم يثبت إلا بعد الفجر idan ko ganin wata bai tabbata ba sai bayan alfijir نعم وجب الإمساك kamewa ya wajaba ولا بد من قضاء ذلك اليوم ba makawa kuma sai an rama azumin wannan rana kuma ba za ku ci abinci ba نعم والنية قبل ثبوت الشهر badilatun بعد ذلك wato niyya kafin tabbatan wata batacciya ce حتى wato لو mutum ya ce zan kwanta in an ga wata ina azumi in ba ga wata ba shi kenan ka ga wannan aika ba tabbatan wata ne ko da ta cika wata ya bashi ta shiga ba ko to yin niyya kafin tabbatan wata batacciya ce
حتى لو نما قبل رؤيته hadda a ce zai yi niyya kafin a ga wata ثم أصبح sannan ya waye gari لم يأكل walam ya sharab bai ci ba bai sha ba ثم يت... ثم تبين له أن ذلك اليوم min ramadana sannan ta bayyana gare shi lalle wannan ranar da ya waye garin nan ranar ramadana ne لم يجزه azumin ranar bai isar masa ba sai ya sake لم يسق على الأكل kuma zai kama dole gabar zai kame dole gabarin ci والس- والشرب Shurbi da sha فيه a cikin wannan yini لحرمة الشهر saboda alfarman watan ويقضيه sannan zai rama wannan azumin ولا ranar يصام يوم الشك ولا يصام يوم الشك ba a azumi yau mashakki ranar kokonto ba a tabbatar ba ana kwanto gobe azumi ko ba gobe azumi ba lihuta da bihimin ramadana domin a kewaye wannan ranar da azumin ramadana ko kuma a yi domin kula domin kula kar azumin ramadana ta kuce ta kubuce maka sai ka haka domin kai sarkin wayo ويجوز صيامه للتلوي amma ya halatta azumin ranar nan domin nafila ka gane Na.
kai da kake azumin ranar da ana tanan to gobe ne wata ko ba gobe ne to amma kai kana azumin monday kullum kuma ya zama daidai da monday za ka yi azumin ranar an gane amma daren da ake kwantan shi ba zai yi ba a yi azumin shi wannan zai ko kuma azumin alwashi kayi alwashi kana azumi to sai ranar kuma ya daidai da wannan ranar ka ce din Allah biya min bukata ta zan yi kaza sai ran da Allah ya maka biya maka bukatan ka ya zama daidai da washe garin ranar to zaka yi azumin sa za sa dafa idan ya dace da ranar sadafa idan ya dace wa yastahabbu al-imsaku fi awwalihi an so kamewa a farkon yini li yatahaqqaqa an-nasu ru'yata domin mutane su samu tabbacin ganin wata wa in irtafa'a an-naharu amma idan rana ta dago wa lam tazhar ru'yatu amma ganin wata bai tabbata ba abdara an-nasu mutane su ci gaba da cin abincinsu wa la yabdiru min zar'ahu waya wala yafdiru man zara'ahu qai'un ayun mutumin da amai ta rinjaye shi ba zai ya- karya azumin sa ba illa an yu'alija kurujahu sai dai idan shine ya gogayya da fitan azumin wa amma alayhi al-qada'u to sai ya sake duk da magana da take a a tabbatacce a cikin mudawwana shine a idan har aman ya canza kala daga launin abinci to azumin ya karye sai dai idan ya fita ta yadda da kaga aman zaka ce ga abin da aka ci to wannan shi ba azumi na ne wala yafdiru man ihtalama mutumin da ya mafarki yana azumi sai ya mafarki cewa gashi yana saduwa har mani ya fita to ba zai karya azumin shi ba azumin sa na nan na'am wala man ihtajama ko mutumin da aka yi masa kaho وتكره الهجامة an karanta للمريض yin kaho ga mara lafiya خيفة للتغريب wato an karanta للتغريب yin kaho ga mara lafiyar da ke da sassaukan rashin lafiya amma mara lafiya ne dama ba lafiya lafiya rashin lafiya da tsanani ai ba zai azumi ba to mara lafiyar da ke da sassaukan rashin lafiya da ya ji zai yi azumi yi azumi to an karanta kuma a mishi kaho bayan ba shi da lafiya sosai shi ba da tagari domin jin tsoron ruduwa ko Na'am.
gushewar hankalinsa da ana cewa wato tagarir ruduwa kai ya rude gigice hankalin shi ya fita
نعم ومن شروط صحة الصوم yana daga cikin sharaɗin ingancin azumi النية السابقة للفجر niyya wacce ta riga alfitir wato ba zai yi kai niyya bayan alfitir ba ha labari kenan نعم amma idan mace ko mace ce daga jinin haila ta tsarkaka ko da minti ɗaya ne minti ɗaya rak gwargwadon alfijir a za a iya niyya a raba minti ɗaya in dai alfijir bai fito ba saura minti ɗaya da fitowar al- da fitowar alfijir to dole ta yi azumi ya daga cikin shaɗin ingancin sa- azumi niyyar da ta riga alfijir ko da da minti ɗaya ne
sawa'un kana fardan aw naflan daidai ne azumin farilla ne ko nafila a mazhabin malikiya amma azumin nafila abin da yake cewa ko da da safa ka tashi baka ci abinci ba za ka yi ɗaukar azumi an gani ko da gari ya waye ba wannan mazhabin malikiya ne karanta ka gane kyau eh shi ma karantawa ne a'a shi ya ajiye shi a cikin sharɗin ingancin azumi ne ma ka gane Ah.
wa niyyatu amma dai wahidatu.
azumi ya inganta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ba su ɗaya ba ba su bi ba eh akwai wani abu ne suka ce ya matan shi to azumi nake yi. ba laifi na'am wa niyyatul wahidatu an ninya ƙwara ɗaya tal
kafiyatun fi kulli sawmin mai isarwa ne cikin dukkan azumi yajibu tatabu'uhu dukkan azumin da ya waje ba a jiyaran tashi wato duk azumin da zaka yi shi dole a jere don kai ninyan kwana ɗaya tal ya ishe ka sauran ka gane
kasiyari kamar ramadan in kai azumin ran- in kai niyyar ranar farko to sauran kawai sai dai kai ta azumin ka shi yasa ce ka siyami ramadana kamar azumin ramadana wasiyami kafaratin Zihari.
Ja- zihari da azumin ka fara kamanta matarka da mamanka ko kamanta wani gabarta da mamanka misali ka ce hannun ki irin hannun mamana ne to duk wanda ya faɗa haka matar ta haramta gare shi sai ya azumin kwana 60 a jere والذين يجاهرون منكم من نسائهم ثم يؤونون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله duk mutanen da suke kamanta matansu da iyayensu kamar yadda su ce bayan irin bayan mamana ne misali to matar ta haramta gari ga kwata-kwata sai ka yanta baiwa ko kuma ka yi azumin wata biyu a jere shahare da mutu tabi ayyuka da kai wannan ta halasta ne ta halasta gare ka an gane amma kafin wannan ta haramta gare ka matar ka gane to wannan kenan yasa shi ah, yake azumin mukan da ake jerata ka dai kiyaye hukuncin da na kana bude baki to ka kiyaye da kyau to azumuka ne da ya waje ba a jeranta su to na kan kai ninyan kwana ɗaya tal to sun isar maka
fi kulli sawmin yajibu tatabu'uhu kasiyami dukkan azumin da ya ramadan waje ba a jeranta shi kamar azumin ramadana wasiyami kafaratin da azumin zihari kafaran zihari kamantawa wal qatli da na kisa والنذر الذي أوجبه المكلف mukallafu ala nafsi da na alwashin da baligi ya wajibta shi akan shi فأما صيام المسرود amma azumi abin jerantawa واليوم wato mutumin da المعين mutumin ne ya dau akan kashi cewa in na fara azumi ba zan aje ba ba Allah bane ya daura maka kai ne ka daura wa kanka in na fara ba zan aje ba shine siyamul masrud azumi abin jerantawa wanda bawa ya daura wa kansa واليوم المعين da muayyan da Mu'ayyan.
azumin wani rana abin ayyanawa kamar monday da litinin فلا بد من ال... من min التبييت tabiyyati fi ba makawa ka rika kwana da niyya a cikin sa نعم كل a ليلة kowane dare ومن شروط صحة الصوم yana da sharɗan ingancin yana daga cikin sharɗan ingancin azumi النقاء من من دم دم الحيض الحيض والنفاس.
والنفاس tsarkaka daga jinin haila da jinin nifasi haihuwa من قضاء دم الحيض قبل- والنفاس قبل الفجر da fa'in kaɗa damal damul haidi da jinin haila zai yanke wani nifasi da jinin nifasi qabla al-fajr kafin al-fajr ولو بلهزة ko da da minti ɗaya ne وجب عليها صوم ذلك zalika al-yawm اليوم azumin wannan rana ya wajiba akan ta ولو لم تغتسل ko da إلا ba ta wanka بعد ba الفجر sai bayan al-fajr وتعاد النية ana sake niyya إذا انقضى Kaba ta التتابع tabu idan jerantawa بالمرض a rinka yin yanki karatun idan ka التتابع ba ta tabo idan jerantawa ya yanki wato kamar bilmar da rashin lafiya kamar kai ne ana azumin ramadana kana cikin kana cikin sai rashin lafiya ya zo maka kaga jerantawa ya yanki ko ka kwana uku haka baki azumi ba to ran da ka ji sauki zaka daura to ka sabunta niyya ka dawo da wannan niyyar shine bilmar da ta hanyar rashin lafiya والهيدي ko ta hanyar jinin haila kina cikin azumi sai haila ya zo miki kwana uku kwana hudu to to sannan kika samu tsarki za ki sabunta niyyar ki kafin ki ci gaba da jerantawa wani fasi da jinin haihuwa wa shabe zalika makamancin wannan wa min shurudi sihhati sawmi yana daga cikin sharɗin ingancin azumi al aqlu hankali faman la aqala lahu duk mutumin da ba shi da hankali kal majnuni kamar mahaukaci wal mughma alaihi da wanda ya suma wala yasifu minhu sawmu azumi bai halatta gare shi ba fi tilka al halati a wannan hali wa yajibu ala al majnuni nan za mu tashi
wa min shurudi sihhati sawmi
yana daga sharuɗan ingancin azumi al aqlu hankali faman la aqala lahu wanda ba shi da hankali kal majnuni kamar mahaukaci wal mugum wal mughma wal mugma alaihi da wanda ya Alaihi.
suma لا يسوغ منه الصوم في azumi تلك bai الحالة hal- bai halasta gare shi ba a wannan hali يجب على المجنون ya waje ga mahaukaci إذا عاد إليه عقله idan hankalinsa ya dawo masa ولو بعد سنين كثيرة ko da bayan shekaru masu yawa ne أن يقضي ما فاته ya من biya abin da ya الصوم kubace mashi na azumi فيها لجنونه a halin aukansa wato wannan maganar magana ce mai rarrauna a mazhabin malikiya sun ce sai dai idan haukar shi ya jinyo makasa kamar ta hanyar shaye-shaye ko shan wani abu mai haukata hankali to shine duk shekarun da suka gabata zai rama amma hauka ta Allah ba zai rama ba kamar hukuncinsa kamar yaro ka gane wanda ba hukunci a kansa a ran da ya dawo a ranar zai ci gaba da azumi an gane wannan shine maza ba mafi magana mafi inganci wannan maganan marjuhi ne an rinjaye shi haka ba shi da karfi a mislihu mughma alaihi misalin mahaukaci wanda ya suma shi ma din shi kuma a maza malikiya babu sabani shi zai rama azumin da ya kubuce mashi bayan suma idan a faga idan ya idan ya ah, idan ya me ake cewa?
Idan ya farka.
idan ya farfado to alhamdulillah za mu kwana nan abinda muka karanta didi Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين